ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na 22 ga watan al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai shekara 2025 miladiya shi gaba da gabatar da darussan mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar Bauchin Najeriya. Sannan muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya Annabawiyya na babban malamin mu Fadilatu Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid. Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama. mun ji wasiya ta farko da malam ya sanya littafin shi ita ce wasiyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ga waɗanda Allah ya jarraba da rashin lafiya da su yi haƙuri. idan Allah ta'ala ya jarrabi bawa da jinya to abinda ake so daga bawa shine ya haƙuri kada yana kalmomi na sako kada yana kalmomi na wato nuna gajin haƙuri sannan wasiya ta biyu shine ya ambata mana wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda Allah ya jarraba da rashin lafiya da abubuwan da ya kamata ya riko da su mun ji cewar abu na farko shine yadda da abin da Allah ta'ala ya hukunta kuma ya kaddara mishi kuma ya kyautata wa Allah zato abu na biyu ya kasance lokacin da yake jinya tsakanin wato tsoron azabar ubangiji da kuma fatan rahamar Allah abu na uku shine dukkan tsanani da ya samu bawa na jinya kada ya fatan ya mutu idan babu makawa to ya ce Allah idan rayuwa ce alkhairi a gare ni ka rayar da ni idan kuma mutuwa ne alkhairi a gare ni to Allah ta'ala ka karɓi rayuwata abu na hudu shine mutum ya yi riko da sabuba na neman magani wanda shari'a ta yadda da su daga cikin akwai ruqya shar'iyya mutum ya karanta wa kansa wato ayoyi na ruqa kaman suratul fatiha kaman ayatul kursi kaman karshen suratul baqara abu na biyu shine ya riko da maganin nuwa na shari'a kaman zuma mutane sun yi wasa da zuma sun yi watsi da ita alhali Allah ta'ala ya ce wato cikinta akwai magani wanda yake waraka ga mutane kama a wannan habbatu sauda kaman yin kafo dukkan waɗannan wato ainihin maganin nuwa ne da shari'a ta yarda da su ba iya su ba babu laifi idan mutum ya je wajen likita domin ya caje shi ya wato ainihin binciki jinyar da take damunsa ya kuma ɗora shi akan magani abu na gaba malam ya ce mutum ya kiyaye zuwa wajen boka ko malamin tsibbu ko wani mai duba domin ya je ya warkar masa da jinyar da take damunsa wasiya ta gaba da annabi sun yi wa mara lafiya shine ya kiyaye bauta a lokacin da yake rashin lafiya musamman sallah marasa lafiya da yawa za ku ga mai kokari shine wanda ya sati bai yi sallah ba daga baya rama amma za ku ga marasa lafiya da yawa ba su damu da sallah ba abu na gaba wasiya ta gaba shine yana kan marar lafiya ya san ko ya zama yana da ilimi na wasiya da abin da ya rataye da shi la'alla jinya musamman idan shekarun girma sun cimma mutum sun ciwa wa mutum to ya zamo ya yi wasiya idan mai dukiya ne babu laifi idan ya ware wani abu ya yi wasiya ga wasu waɗanda ba za su ci gadansa ba ko kuma ya ware wata dukiya ya ce wannan ya batta waƙafi a sanya ta a abin da ya shafi gudanar da masallatayya ko karantar da al'umma ko kuma wato ainihin ayyuka da yana alkhairi babu laifi amma ina ma masu dukiyarmu za su na haka mutum zai mutu yana da dukiya mai yawa ya ware wani ɗan kaso kaɗan ya ce wannan ana juya shi ribar da ake samu to ana sanya ta ga wato wata kusurwa ta alkhairi wanda ƙasashe da yawa musamman ƙasashen larabawa za ku ga da wannan suke rike tafiz da yawa na alkur'ani da wuya ka je ɗaya daga cikin ƙasashen laraba ka kai ɗanka tafiz a karɓi kudanka da wuya za a koyar da shi karatu ne kyauta sannan kuma a ba shi ƙur'ani kyauta sannan a ba shi littafin tajwidi kyauta kai na ake samun kuɗin za ku samu wani ne da zai mutu ya yi wasiya ko ya gina hotel da hotel ɗin zai iya kawa kullum miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar miliyan goma sai ce duk kusurwar ana ɗaukar nauyin tafizar ƙur'an da wannan kuɗin shi yasa za ku ga can ba su san ana karɓar kuɗi a tafiz ba ba su sani ba saboda masu kuɗinsu sun tattaimaka a wannan layin mu ma yanzu ba laifi ba ne don ka gina wani guri da wani gidajen haya ne ko wani hanya dai da za a samu kuɗi ka ce tafis ɗin duk da ana karɓan kuɗin yara amma malamai dubu takwas ake ba su dubu takwas mai za ta musu sun je asabar da ladi daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe biyar da rabi sauran kwanaki sun tafi ƙarfe biyu zuwa ƙarfe biyar da rabi kuma duk a dubu takwas ka ce a ƙara a salarin su wannan kusurar a ba wa tafis tafis alƙur'an wannan abin da ake samu na kuɗi wannan zai taimaka tafis ɗinmu su zamo da ƙwari amma gaba-gaba har makarantun gwamnati musamman ƙananan makarantu duk maza za su gudu su batta a barsu da mata don bayan da za a yanda rayuwar nan take tafiya a ci gaba da baka dubu goma a tafis ɗin islamiyya ka ci gaba da zama ko a gwamnati ana baka dubu tamanin i ƙasa ko ɗari ka zauna dubu ɗari i ƙasa kullum bai wuce kana cin dubu uku da ɗan kaɗan ba ne to dubu uku da ɗan kaɗan me za ta yi maka a yanda abubuwa suka zama yadda suka zama da Allah matarka ɗaya ‘ya'yanka hudu biyar ga jinya ga kaza ga kuma gaba ɗaya dubu uku ne. Na haka dai akwai hanyoyi na alkhairi wanda da masu kuɗi za su na wasiya za a samu wato ainihin na wakafi suna yin wakafi za a samu sauƙin wasu abubuwa. Sai dai mutum da ya wasiya to kada ta wuce sulusi ɗaya bisa ukun dukiyarsa idan ta wuce kuma za a ba da ɗaya bisa uku ne kawai wannan dai shine abin da muka tattauna. yau kuma insha Allah ta'ala mala yake cewa fa mau'iduna fi hadha al-yawm insha Allah ta'ala ma al-wasiyati thalitha yau kuma in Allah da mala yake zamin magana ne akan wasiya ta uku wasiyatu sallallahu alaihi wa sallama liman mata waladuhu bi sabr ita ce wasiyar annabi sallallahu ga wanda ɗansa ya mutu da hakuri Allah ta'ala ya jarabe ka da mutuwar ƴaƴa ko da mutuwar ɗa to kai hakuri sannan ka tuna waɗanda Allah ta'ala kafin ka yi jarabe su da mutuwar ‘ya kuma suka yi haƙuri. Mala yake cewa innal insana fi yadi duniya yubtala, wato lallai mutum a wannan duniya za a jarabe shi, yubtala fi nafsi, a karan kansa za a jarabe shi. An gane, a karan kanka za a jarabe ka, za a iya jaraba ka da talauci, kai ta nema kuma baka samu ba, za a iya jaraba ka da jinya, za a iya jaraba ka da mata marar hali daga cikin jarabawan kuma za a iya jaraba kami da wato ainihin mutuwar ɗa shi ne ya ce mala ya ce yi ta lafi nafsi a karan kanka za a jarabe ka wa mali ya haka dukiyarka wa waladi ya haka ɗanka kama ƙala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu yake cewa ma ya zalul bala'u bil mu'min wal mu'mina jarraba ba za ta gushe wato tana samun mumini namiji da mace ba fi nafsihi a karan kansa wa waladihi da ɗansa wa mali da dukiyarsa hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a har sai ya haɗu da Allah babu zunubi tattare da shi kenan jarrabawa wato a karan kanka a jarrabe ka ko a cikin dukiyarka ko a ƴaƴanka wanda yana zama sanadiyan kankarar ne kankarar zunubi wa min azimi al-ibtila'i fi hadhihi ad-dunya ma da yace yana daga girman jaraba wannan duniyar an yubtala al-insanu bi mauti waladi shine a jarrabe bawa a jarrabe mutum da mutuwar da fa innal walada samaratu fuadi walidayhi domin yaro sanyi wato ainihin ido ne wato ainihin na iyayensa wa mautul walad wato mutuwar da kuma yu'limul walidain yana wato bakantawa iyaye biyu wa yahzinuhuma huznan azima sannan yana bakanta musu bakantawa wato ainihin wacce take mai girma ya kula abu sinan abu sinan yake cewa da fanto bani sinanan wato na binne ɗana sinan da ya rasu wa abu talha alkhawlani jalisun ala shafi'il qabr sannan abu talha alkhawlani yana zaune a gefen kabarin falamma aratu alkhuruj yayin da na himmatu zan fita daga wato ainihin makabartar ko gumbiso din akhadha bi yadi fa qala sai Abu Talha al-Khawlani sai riko da hannuna anje Abu Sina sai ya shida ne ala ubshiruka ya Abu Sinan shin bazan ma albishir ba qultu bala Abu Sina ya ce kaman albishir qala ya ce حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن أرزب عن أبي موسى العشعري يتي ضحاك عن عبد الرحمن يا باني واتو يا باني لاباري دقى أبو موسى العشعري صحابينا النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشي النبي صلى الله عليه وسلم ياجي مجوانا حديثي إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته idan ɗan mutum ɗan bawa ya mutu sai Allah ce da mala'iku, ƙabattu wala da abdi na karɓi ran bawan wato ɗan bawa na, bai ƙulu na'am, mala'iku sai ce haka ne ya Allah, bai ƙulu, ƙabattu samarata fu'adi, wato na karɓi sanyin ransa, ko kuma wato ainihin wato abin da yake daɗaɗa masa zuciya, bai ƙulu na na'am, sai mala'iku su ce haka ne, bai ƙulu ma za ƙala abdi, Allah zai ce to mi bawa na yace da na karɓi ran ɗansa fa yaquluna hamidaka wastarja sai su ce ya ce alhamdulillah kuma ya ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un fa yaqulu Allah sai Allah ya ce ibnu li abdi baitan fil janna to saboda na karɓi ran ɗansa ya ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai Allah ya ce ku gina masa gida a aljanna wa samuhu baitul hamdi kuma ku sanya wa wannan gidan suna cewar gidan godiya Allah ya karɓi danka kai wannan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai sanya mala'iku su gina wa mutum gida a aljanna su sanya masa gidan godiya amma nawa ne musiba ta samu bawa haka ma baya zuwa kansa sai kaga mutum ya rude ya ya dima shi dan ma yanzu da sauyi a dai gari ka ba san can ƙauyuka ba amma da in bala'i ya samu mutum idan ma ba a ga yana dadarewa kamar kamar shi ya taimaka nan bala'i ya same shi yau idan aka maka mutuwa ba aka kana ihu kana kuka ba to kamar me kamar wai baka damu ba a'a damuwar a zuci take annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji da dan sai rasu ya zubar da hawaye amma ya mai da me ya cinye haka wannan dadaran ba zai maka amfani ba ومر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره وفي رواية تبكي على صبي لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا شود يتوجن وتماتا تنا كوكا أوجن ونقبري أو ترواية تنا كوكا سبودة أنت يموت فقال صلى الله عليه وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya ganta sai ya ce da ita ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki haƙuri ki rungumi kaddara qalat ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu tace rabu tafi gaban guri ba kai abun ya shafa ba bata san annabi bane sallallahu alaihi wasallam ta dukuba tana kuka tana ihu tana abubuwa da basu dace ba annabi yace ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ki haƙuri wannan abin da kike ba zai dawo da ɗan ba kuma ba zai amfana da ke ba ta ce ba kai abin ya shafa ba sai ya sa ka iya faɗan haka faƙila la sai aka ce da ita innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan ba da yazo yake baki hakuri ba kowa bane annabi ne sallallahu alaihi wasallam nan take kwafa ta baban nabi sallallahu sai ta zabura ta miƙe ta ruwan gidan annabi sallallahu ta shiga ta kofar gidan falam ta jid indahu bawabin sai ta sa ma bata samu akwai masu gadi ba matsara ba faqalat sai ta ce lam a'rifka ai ban gane gaba ai ban san kai bane fa qala sai annabi ya ce da ita innama sabru inda sadmati alula ai hakuri ana yin sa ne yayin da abun ya faru wato lokacin da abu ya faru lokacin ake hakuri amma sai da ka gama ihu ka gama maganganu ka ce kai hakuri a ba kai hakuri ba wanda ya hakuri shine lokacin da musiba ta same shi a lokacin ya rungumi kadda kuma ya ce alhamdulillah kuma ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa rida bil qada'i wal qadar sannan ya dada abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddara faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka fa inna lahu 'inda Allah yawm al qiyamati ajran 'azima to lalle shi yana da lada mai girma ranar alkiyama a wajen Allah madaukaki qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah cikin waɗannan aya ce wallahi tabbas haƙiƙa za mu jarabe ku da wani abu na tsoro ku zamo cikin tsoro babu aminci wanjo za mu jarabe ku da wani abu na yunwa a daidai wannan gabar kamar yadda kullum nake faɗa mana abin da da yake shafa ƴan uwanmu a Gaza za ku ga yanzu sun fito suna cewa a taimake su da abinci duk ƙasashen da suke kewaye sun rabu da su mutane suna mutuwa da yunwa mutane suna mutuwa da yunwa kafirai sun musu haka musulmai kuma sun goya musu baya wannan musiba ne a ce ɗan uwanka musulmi yana gani kana halaka suna da iyaka da masa daga rafa suna iya hangowa masa ga motoci an kawo musu na agajin kayan abinci an ce wai isra'il ta tare jama'a wannan idan ba mu taimakekeniya a tsakanin musulmai kaskanci fa zai ta samun musulmai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne annabi daga cike ce la yakhdhulu baya kin taimakon sa khizlan shine dan uwanka yana bukatan taimako ka ka taimake shi shi yasa daga cikin kun sa annabi sallallahu ya ce mutum uku da Allah ranar alkiyama ba zai kalle su ba ba zai musu rahama ba ba zai musu magana ba akwai wanda yana da sauran ruwa wani ya ce ka taimaka min da ruwan na ya hana shi to amma kun ga gashi nan Allah ya jarabi ƴan uwanmu da yunwa amma gashi nan suna kewaye da musulmai amma musulman sun ƙi su me su taimake su jama'a wannan abun kun ga a hankali wutar muna cewa a Gaza ko idan sun gama da Gaza ba su manta da Afirka ba fa waɗannan mutanen Yahuda ba su manta da mu ba dukka so suke sai mulkin su ya mamaye duk duniya sun zama su suke da ta cewa haka wanda ba tare da su za su gana masa azaba Allah ta'ala dai ya taimake uwanmu kuma ya wato ainihin kai musu ɗauki da haka dai Allah zai jarabe ku da wani abu na tsoro da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawaya na arziki wal anfus da tawaya na rayuka wa samarat da kuma mi 'ya'yan itatuwa wa bashirin sabirin Allah ce ku yi bishara ga masu haƙuri ko ka yi bishara ga masu haƙuri su ne waɗanda allazina idza asabatun musiba idan musiba ta same su duk abin da yake bai da daɗi qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu yana cewa ma min muslimaini yamutu lahumu thalathatun min alwalad babu musulmai guda biyu da ƴaƴansu guda uku za su mutu za su rasu lam yablughul hinsa wanda ba su kai ga balaga ba illa adkhalahumullahu wa abawaihimul jannata bi fadli rahmati face Allah ya shigar da waɗannan yaran aljanna da iyayen nasu guda biyu da falala na rahamarsa qala annabi yace wa yakununa ala babin min abwabil janna waɗannan yara uku da suka mutu ba su balaga ba za su je su tsaya a ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna yuqalu lahum zai ce da su udkhulu aljanna ku je ku shiga aljanna mana fa yaquluna sai su ce hatta yajiya abawana ba za mu shiga ba sai iyayen mu sun zo sun shiga fa yuqalu lahum sai a ce udkhulu aljannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillah to ku je ku da iyayenku ku shiga aljanna da falala na rahmar ubangiji kina wannan kuma yana nuna falala na haihuwa ko domin yanzu an sa mana tsoron me haihuwar an sa mana za ku ga ba maganin da musamman matasa da suke aure da suke nema irin maganin fulani ko ba wanda fulanin ba a karɓarsa irin mu duk wanda ya fulanin da ƙarshe sai sai a haihu da ƙarshe sai a haihu kai riko da sabbuba na arziki kar ka zama lusari mara nema kai riko da sabbuban arziki kai addu'a kuma in Allah ya baka ya baka ikon tarbiyyar su da ɗaukar ɗawainiyar su bayan mutum da kawai ya zamo ya sake su sakakaka ba amma shi wannan dabarun ba su suke sa arziki ba ko kaman kamar yanda yaran kuma ba su suka kawo talaucin ba kwakwalwar mu ne dai akwai karancin tunani da karancin fadada tunani din amma kasashen da za ku ga suka fi kowa ma yawa suna da arziki yanzu ce na sun kai yawa amma da yake suna da jagorori na kirki jagorori da suke gudanarwa daidai abubuwan suna tafiya daidai amma mu mutum ɗaya ne ya ci dukiyar miliyoyin mutane sai dai Allah ta'ala ya samu dace kawai wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sana annabi sallallahu na cewa ayyu mamra'atin mata laha thalathatun min alwalad kanu hijaban min an-nar duk matar da ƴaƴanta uku suka mutu wato za su zama mata sutura daga wuta qalat imra'a wa ithnan sai wata mata ta miƙe ta ce ya rasulullah yara biyu fa idan suka mutu qala sallallahu alaihi wasallam wa ithnan sai annabi ya ce yara biyu ma kina idan mace yaranta uku suka mutu ko biyu to za su zama mata hijabi daga me daga wuta wannan ma kun ga falala ne na haihuwa sai wanda ya haihu ne zai ma rasa dan wanda bai haihuwa ba zai me ba zai samu ba to mu yanzu mutum yana aure ma sai ya ce maka wai zai iya yin fulani eh ka tsaya ma to ka gane ina ka dosa mu amma sai ce ma zai iya fulanin kare aihu daga cikin manufar yin aure akwai mi akwai haihuwa da mutane kuma suna son yin aure amma ba sa son mi wacce kuma ta cika haihuwa ku je sai ku ga in ta rashin sa'ar miji kuma kullum fada suke yi sai kuma laifin waye to wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam sana da sassan na cewa mali abdul mu'min indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabu illa aljanna bawa na mu'mini bai da wani sakamako a wajena idan na karɓi masoyinsa wanda ɗaya na daga ciki daga mutanen duniya ya nemi lada a wajen Allah face aljanna in kai haƙuri to wannan aljanna takan zama makoma ga bawa wa alaman mata waladuhu an yattaqillaha wa yasbir wa yasta'in ala zalik Bala ya ce yana kan wanda ɗansa ya mutu, ya yi haƙuri ya nemi taimako a bisa haka bitta asibi sabiri ta hanyar koyi da masu haƙuri alamoti auladi a bisa wato mutuwar ‘ya'yansu wa fi muƙaddimatihim Rasulullah sallam imamu sabirin daga cikinsu waɗanda suka zamo abin koyi gare mu akan haƙuri bisa mutuwar ‘ya'ya akwai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya haifi ‘ya'ya guda nawa bakwai amma dukkan su sun rasu yana da mi yana da rai banda Fatima kusan ku ya haƙuri har kafirai suke cewa innahul abtar annabi ai am mai kakken baya ne ma'ana Allah baya so ya bar baya shi yasa dukka ƴaƴansa Allah yake mi karban su sai Allah ya saukar da inna shani aka wal abtar wanda yake kyamatan ka shine mai yankakken baya ba kai ba so da kai ba za a daina ambaton ka ba har duniya a nade ta amma shi wanda yake gaba da kai yake kyamatar ka shine za a daina ambatar sa idan an ambace shi ma to sharrin sa za a ambata ba alkhairin sa ba dan haka kun ga annabi sallallahu Allah ya jarraba shi da mutuwar yaya amma kuma yayi me yayi hakuri yaqulu anas radiyallahu an Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara mishi yadda yake cewa dakhalna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi sayfil sayfin al wato ni da annabi sallallahu ko mu da annabi sallallahu mun shiga zuwa ga Abu Saif al-Qain wanda yake al-Haddad makeri kenan wa kana dhi'ran li Ibrahim wato shi kuma mijin wato mai shayar da Ibrahim ne dan gida annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi Ibrahim fa qabbala to Ibrahim ba shi da lafiya annabi da yaje ya dauke shi sai wato ainihin sumbace shi wa shammahu kuma ya shanshana shi thumma dakhalna alaihi ba'da zalik sannan da jinya ta wa Ibrahim tsanani annabi sai ya dawo ya shigo wajen Ibrahim wa Ibrahim ya judu bi nafsi ko bi nafasi wato numfashin ɗansa yana ƙoƙari ya fita Ibrahim to tausayi sai ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin duk wanda ya ga yanda rai yake fita to dole sai tausayi ya bi ya kama ka zaka ga mutum mai mulki mai sarauta wanda ake so mai dukiya mai kaza amma yanzu gashi dole zai tafi ya bar ni ya bar duniya a lokacin ne Allah yake cewa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq ai ta cewa to akai shi asibiti kaza mana to a kirawa da ina shi a lokacin ya tabbata me zai tafiya zai ku ne kawai kuke ta wahala ranar ila rabbika yawma idhin al-masaq ranar za a kuma zuwa ga Allah to akwai abin tausaya na sun yazo ya karar dan sai na kokarin fita faja'alat ayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan sai idanu annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance a lokacin suna zubar da hawaye saboda tausayi da rahama faqala lahu abdurrahman ibn auf radiyallahu an sahaban annabi sallallahu abdurrahman dan auf yana wajen sai yace wa anta ya rasulullah har kai ma kake kuka ma'aikin Allah faqala sai yace ya ibn auf innaha rahma yace ya dan auf wannan fa da kake ga rahama ne zubar hawayen nan ba wai mai fushi nake da kaddarar Allah ba ai baka ji wasu kalmomi daga bakina ba a zubar da hawaye ne bayan da rai dan haka babu laifi dan kaga wani yana kokarin rasuwa saboda tausayi ka zubar da hawaye ko kuma bayan mutuwarsa ka zubar da hawaye matakar baka yi kalmomi da suka saba wa shari'a ba thumma atba'aha bi ukhra fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bi wannan da wata magana yake cewa innal ayna tadma lalle idanuwa suna zubar da hawaye wal qalba yahzan lalle zuciya tana yin bakin ciki wala naqulu illa ma yarda rabbuna ko ma yurdi ma yarda rabbuna ko ma yurdi rabbana yace ba za mu faɗi komai ba sai abinda ubangijin mu yarda da shi ko abinda yake yarda da ubangijinmu sai dai wa inna bi firaqika ya ibrahimu la mahzunun ya ce amma muna bakin cikin rabuwa da kai amma bayan da zami an gane don haka ma'ana na sassan yana nuna nan yana son ɗan ibrahim amma allah ya fi shi son ibrahim kuma ya karɓi mai ya karɓi wato ainihin kayansa wannan kenan malam kuma yake cewa wa hadhihi ummi sulaimin ضربت للأمة أروع الأمثلة في الصبر على موت الولد يجي ga kuma ummu sulaimin ta buga mana misali ta buga wa al'umma misali wato na a zo a gani wajen haƙuri akan mutuwar ɗa ya kulu anasun radiyallahu anhu ƙala malik abu anas limra'atihi ummu sulaimin wa hiya ummu anas wato anas dan malik yake cewa babansa malik wanda ba musulmi bane yana ce da wato ainihin matar shi ummu sulaimin ita ummu sulaimin ita ce maman Anas dan Malik sai ce inna hadha rajul kin ga wannan mutumin yani annabi sallallahu alaihi yana nufin annabi yuharrimul khamra yana hana mu shan giya ni ba zan iya zama gari ɗaya da shi ba fantalaka hatta ata shama fa halaka hunak kawai ya tafi yaje har ya yanke sham ya halaka a can faja'a abu talha to sai abu talha sai ya zo shi fakataba umma sulaimin sai ya nemi auren ummu sulaimin fakallama hafi zalik sai ya magana da ita faƙalar sai ta ce ya abu talha kuji wannan kisa ta ce ya kai abu talha ma misluka yurad ta ce irinka ba za a ƙi shi ba walakin na kamru'un kafirin wa ana mra'atin muslima sai dai ta ce kai kuma arne ne ni kuma musulmi ne la yasluhu li an atazawwajaka wannan ne kawai zai hana na aure ka amma ya kai din ba za a ƙi ka ba kun ji hikima fa qala sai yace wa ma zaki dahruki ke dai ba wannan kike so ba qalat wa ma dahri tace to me nake nufi ai mahari ai mahari qala as-safra'u wal bayda ko wal wal bayda yace ko zinare da azurfa kike so ke ba wannan ne wato ba wai musulunci bane tsakanin mu zai hana aure kawai dai ki fada kudi kike so qala sai tace fa inni la uridu safra wala bayda tace ni kuma in faɗa ma to ba na son zinare da azurfa uridu minka islam kawai musulunci nake so daga wajenka fa in tuslim fa zaka mali tace kai in ka musulunta ma shikenan na yafa sadaki na musuluntar ka shine sadaki na wala as'aluka ghaira tace kuma bazan tambaye ka wani abu ba yau kace ka musulunta shikenan ya zama sadaki na qala faman li bidhalika yace to gurin wa zan je in kina son haka dan qalat laka bidhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ka je wajen annabi sallallahu in har ya yadda musuluncinka ya zama sadaki ni na karba fan talaqa abu talha yuridu annabi sallallahu sai abu talha ya fita yana neman annabi sallallahu wa rasulullahi sallallahu jalisun fi ashabi annabi yana zaune cikin sahabban sa falamma ra'ahu qala annabi da ya hango abu talha daga nesa sai ya ce ja'akum abu talha ghurratul islam bayna ainihi yace ga ta abu talha ya fuskanto ku ga hasken musulunci a fuskarsa tun bai zo ya musulunta ba annabi sallallahu ya gane Allah ya sanya musulunci a cikin zuciyar Abu Talha ga hasken musulunci a fuskarsa shi yasa fuskar musulmi ba ta daidai da fuskar wanda yake ba mi ba musulmi ba haka fuskar wanda yake bin sunnar annabi sallallahu ba ta daidai da fuskar wanda baya bin sunnar annabi sallallahu haka fuskar mutumin kirki ba ta daidai da fuskar mutumin banza shi yasa kullun kai kokari ka gyara zuciyarka saboda fuskar ka ta yi mi ta yi haske idan tsoron Allah ya shiga zuciyarka to Allah zai sanya haske a mi a fuskarka fa akhbara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaimin fatazawwajaha ala dhalik sai Abu Talha ya fada nafsa ya fada nafsa san shi ga abinda ummu sulaimin ta fada sai aure ta abisa haka qala thabit wa huwa al-bunani ahad ruwat al-qissa an Anas ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan kisa daga Anas yake cewa fa ma balagana anna maran kana a'zamu minhu anna radiya bil islam mahanan fatazawaja yace ba mu taba samu a tarihi an faɗa mana wani sadaki da kimar sa da darajar sa ta kai sadakin ummu sulaimi ba saboda ita ta yadda da musulunci ya zama sadakin to amma mu yanzu fa ka kaddara ga mai kuɗi ga mai addini wa za a ɗauka mai kuɗi mana mai addini fala da shi yasa ga society yanda yake zama kuma yanzu al'umma ta fitinu duk yanda mutum ya kai na banza inda yana da kuɗi ba zai rasa ne ba zai rasa mata ba hasali kuma hafiza ma zai je ɗauka hafiza wacce kuka wahala ta haddace Kur'ani? ita zai ɗauka ah ustazai sai su nemi kuɗi kenan wa kanat imra'at al-malihat al-aynain sanan ta kasance tana da kyawun idanuwa fa kanat ma'ahu hatta wulida minhu bunay tana tare da shi har ta haifa masa da wanda shine Abu Umayr da Annabi sai yakan tsore tsokale shi ya Abu Umayr yana da dan tsotso yakan ce da shi Abu Umayr ma fa'ala nughair sunan tsotsonsa nughair wata ran sai ya zo ya same Annabi ya zo ya same shi yana kuka sai ya ce masa ma fa'ala nughair ne ya samu tsotsonka ashe tsotson ne ya mutu sai ya zauna yana ta kuka kun san yaro haka abin kiwon sa ya mutu zai yi zai danyi kuka kamar yaro ne ya dau dusa zai kai wa akuyarsa ya shiga gidan kenan an gashi da dusa aka ce da shi a akuyar ma ta mutu ya sake dusan bai iya karisa a gidan ba ya tafiya mai nisa yana kuka shi da akuyarsa ta mai ko an sace ta ne ko ta mutu na haka da yaro da kiyo akwai shiga rai wa kana yuhibbuhu abu talha hubban shadidan sannan abu talha ya kasance yana son yaron so mai tsanani wa marida sabiyu maradan shadidan ga kuma sai yaron ya yi jinya mai tsanani وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له حسد أبو طلحة يروني سبودا وتعين جنيا دتكي دام يارا فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ سي أبو طلحة كسنتين تاشي سلم أصبع الولاء ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه يسلى تعالى دشي ويكون معه إلى قريب من نصف النهار يكن دونا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حرسي همسيات أن تاكا ya taso wa ya ji wa yuqilu sai ya dawo ya danyi kailula a gida danyi baccin hantsi wa ya akul ya ci abinci fa idza salla dhuhra tahayya wa zahab da ya sallaci azhar sai ya shirya ya tafi falam yaji ila salati al-isha ila salati al-atama fantalaqa abu talha wato baya dawowa in ya tafi bayan azhar har sai yayi isha'i a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fantalaqa abu talha ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa mata sabi to kunji ya buje wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan yaro ya rasu faƙalat ummu sulaimin sai ummu sulaimin ummu sulaimin mata ce mai cikar hankali sai ta ce la yanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana al'ahu lahu ta ce kaɗe kuskure fada abu talha cewa ɗansa ya rasu har sai ya zama ni zan fada mishi ummu sulaimin za ku gane cikar hankalinta lokacin da annabi sallallahu alaihi ya zo madina ɗanta anas ɗan malik ta je ta ɗauka ta ce ya rasulallah ga anas na kawo shi yana dan maka hidima duk abin da kake so dan aike dan aika dan gyara nan dan sai ta nan kana sa shi amma me yasa ta kawo shi a tunanin saboda ta san duk wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mai albarka kuma sai ya karu dan haka sai ya zama Anas dan Malik yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan aikato dan aiki a gida dan annabi ya sa shi aiki kaza tsawon shekara goma Anas dan Malik yake sha wata ran har un musulmin ta ce ya rasulallah ga dai anas ana kaɗan masa addu'a mana anas sassari ya masa addu'a ya masa addu'a ya masa addu'a anas ya ce ranar babu wani alkhairin duniya da lahira ba shi sai da annabi ya roƙa mu daga ciki ya yi addu'ar Allah ya sanya albarka mu arzikina da zuri'a na ya ce sai da ya zama dibino na sau biyu nake tsinka kowa zai tsinka sau ɗaya shekara ni sau biyu zan tsinkinawa sannan ya ce da raina sai da na ga an bunne tsakanin ‘ya'yana da jikuna saboda mutum ɗari Allah ya sa wa tsatsansu albarka kun ga wannan shine albarkar zama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a yanzu ma in ka zauna da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen karanta su fahimta su kokarin aiki da su sai kai albarka amma duk wanda ya ce kuma zai yi yaƙi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa da wanda suke karanta ko suke karantarwa ko suke aiki da hadisan wallahi ku rubuta sai mummunan ƙarshe wallahi ba zai gama lafiya ba saboda Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'in duk waɗanda za su yi maka izgidi da ranka da bayan mutuwarka to sai mun ga bayan su kuma a hankali Allah ce fa sayakfikahumullah Allah ta'ala sai ya isa maka akan su dan haka duk waɗanda suke fitowa suke fada da sunna annabi sallallahu ko suke fada da masu riko da sunna annabi sallallahu su tuba su zo su bi tafarki na daidai ba yanda za kai addinin musulunci ba tare da kai riko da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam da haka dai ta ce kada wani ya kuskure ya sanar da abu talha ɗansa ya rasu sai ni zan sanar da shi fa hayya ati sabiya fasajjat alaihi ai gabatu sai ta shirya yaron nan sai ta rufe shi daman sunna shine idan mutum ya mutu a kwabe kayan jikinsa a rufa masa me mayafi an gane saboda in ya sandare fitar kayan ma zai yi me zai zai zai yi wuya kun ga nan kuma gabar ta yi haƙuri in wata ce daga ka shigo gida kana ganin fuskarta ya za ka gani ta canza ba sai ta faɗa maka cewar akwai abin da ya faru ba amma sai ta ce kar kowa ya faɗa wa ba'du fi janibil bai ta sanya shi a gefen gida ko a gefen ɗaki wa da abu talha min inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bayan isha sai ga abu talha ya dawo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakala alaiha ya shigo wajen matarsa wa ma'ahu nasu tare da shi akwai wasu mutane min ahlil masjid min ashabi daga mutanen masallaci daga abokansa haka mai dan wadata a lokacin da sassan sai dan debo wanda ya san basu da hali sai a zo a ci mi a ci abinci da kenan ko wannan yanzu kowa tare sai sa wuyar ma ta karu fa qala kaifa ibni sai ya tambaye ta yana shigowa ya labarin dan nan nawa fa qala sai ta ce ya aba talha tace da shi ya abu talha ya aba talha ma kana mundu shtaka askar minhu sa'a tace tunda ya fara jinya nan ba lokacin da ya samu nutsuwa irin yanzu wa arju an yakuna qad istara tace ko wannan fatan ma ya huta kaga bai gane me me ake ni bai ga fuskar ta ba kuma bai ji daga bakin ta ba fa atatu bi asha'i sai ta kawo masa abincin dare ilaihim gare su fata'ashu suka ci abinci wa kharaja alqawm mutane suka fice qala yace fa qama ila firashihi sai je kwanta fa wada'a ra'sahu yayi bacci ya fara bacci sun maqamat fatatayyabat wa tasanna'at lahu ahsan ما كانت تصنع قبل ذلك ثم جاء حتى دخلت معه الفراش وما هو إلا أن وجد ريح الطيب حتى كان منه ما يكون من الرجل إلى علي فلما كان آخر الليل تنان da dare har abin da yake faruwa tsakanin mata da miji ya faru tsakanin su qala sai ta ce ya aba talha karshen dare sai ta ce ya abu ya aba talha ara'aita law anna qauman a'adu qauman 'adiya lahum lahum fasaluhum iyyaha akana lahum an yamna'uhum tashi abu talha kaban labari mana mutane ne suka ba da aran wani abu suka ara wasu sai suka zo suka nema shin wanda aka ara za su iya hanawa abu talha ya ce la ta za su hana su aro aka ba su kuma azo nema su hana sai ta ce to fa inna allah azza wa jalla qad a'araka ibnaka ariya to allah ya ara maka danka thumma qabadahu kuma ya karbe shi zuwa ga thumma qabadahu ilayhi kuma ya karbe shi zuwa gare shi fahtasib ibnaka wasbir ka nemi ladan ɗanka a wajen Allah kuma ka yaƙuri wacce mata za ta yi faɗa wuri aka ɗanka ya mutu ma da hikima kuma ta ce ka yi haƙuri ka nemi lada a wajen Allah ina ga da wuya yanzu ko sai yi wuya la'alla da ka zo mu yanzu zaka ga a fuskar ta ce wani ne wani abu ya ya faru mara kyau fagadi shi sai ya fushi fushin da ya shine me yasa bata sanar da shi da wuri ba ثم قال يجي تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت به na'aiti ilayya ibni yace kika kyale ni har sai da na aikata abin da na aikata kuma ki mun jajan dana fastarja sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamidallah yace ya alhamdulillah thumma gada ila rasul sallallahu fa salla ma'ahu fa akbar sannan sai safiyanta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam salla tare da shi kuma ya ba annabi labarin ga abin da ya faru fa qala rasulullah sallallahu alaihi sai annabi yace barakallahu lakuma fi ghadir lailatikuma annabi ya ce Allah ya sanya muku albarka a daren ku da ya gabata an gane addu'ar annabi sassanin kuma karɓaɓɓiya ce fasaƙulan min zalika alhamd a daren ku sai ta samu ciki wa kan ummu sulaimin tusafiru ma'a annabi sassanin sai zama dama ita ummu sulaimin duk lokacin da annabi zai bulaguro ta kan yi bulaguro tare da shi takhruju ma'ahu idza kharaja wa tadkhulu ma'ahu idza dakhala idan annabi zai bulaguro suka ta kan tafi da shi in za a tafi yaƙi domin kula da marasa lafiya kuma ta dawo tare da shi wa qala sallallahu annabi sai ya ce idza waladat ummu sulaimin fatuni bis sabi idan ummu sulaimin ta haihu ku zo min da yaro da dan qala anas yace fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'in wa hiya ma sai zama annabi sallallahu yana cikin wani bulaguro ita kuma tana tare da shi wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata bi safar la yatruquha turuqan ai la yadkhuluha laylan annabi ya kasance idan ya shigo madina kuma baya shigo ta da daddare fadana min almadina sai suka kusanto madina fa darabaha almakha sai wato ainihin ciwon haihuwa ya sauko mata wahtasaba alaiha abu talha sai abu talha ya zauna tare da matar shi suka bar annabi sallallahu ya tafi wan talaqa rasulullahi sallallahu sai annabi ya ci gaba da tafiya fa qala abu talha sai abu talha ya ce ya rab innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulik idha khala abu talha ya ce ya Allah ka san ina so ya zama in annabi ya fita na fita tare da shi ma'ahu idza dakhal wa adkhulu ma'ahu idza dakhal sannan in zai shigo ma madina ina fata ya zama ina so ya zama tare za mu shiga tare za mu fita wa qad wa qad tabastu bima tara sannan Allah kamar yadda kake gani gashi mata ta yanzu ta tsare ni ala ummu sulaimin da ta ji haka ta kula ummu sulaimin sai ta ce ya aba talha ma ajidu alladhi kuntu ajid fantalaqa tace wallahi ciwon haihuwar ma yanzu ya dan yi sauki to mu tafi sai suka tashi suka tafi suka bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam qala yaj anas yace wa darabaha al-makhadu hina qadimu da suka dawo madina sai dai haihuwa ta tashi fa waladat gulaman sai ta haifi da wa qalat libniha anas sai tace da danta anas ya anas la yat'amu radi la yat'amu ay radi shay'an hatta taghdu bihi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'athat ma'ahu bi tamarat tace Anas wannan yaron ba zai ci komi ba har sai ka kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hada dibino tare da wato ainihin yaro din qala Anas yace fa ba ta yi biki sai yaron tun da daddare aka haife sai kwana yana kuka saboda yana buƙatar me abinci gashi kuma ta ce me ba za ta bashi ba sai ya zamo an kawo shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa bittu mujnihan alaihi أي مائلا أكالئه حتى أصبحت فغدوت إلى رسول الله وعليه بردة أنا سيتي سينا قوانا إنا دي كركتا زوا غريشي تانيا رلاشي هل wato ainihin rarrasa har gari ya waye na kawo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi burda akwai mayafi tattare da shi wa huwa yasimu ibilan aw ghanaman annabi kuma yana sanya alamu a wato ainihin raquma ko kuma tumakai qadimtu alaihi sai na zo wajen shi falamma nazara ilaihi da annabi ya hango yaron kada yace dai Anas ga Anas awaladat bintu Milhan ko dai ummu Sulaimin ta haifu ne qala na'am Anas yace ta haifu fa qala yace ruwaidaka afruhu laka yace dan tsaya zan zo gare ka qala fa alqa ma fi yadihi sai annabi ya jefar abin da yake sanya alama ga raquman sai ya zo gare shi fatanawala sabiyya sai annabi ya karbi yaron wa qala ama'ahu shay'un annabi yace akwai tare da yaron wani abu qala na'am yace akwai tamaratun akwai dibinai fa akhadha nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tamri fa mad fa madaghnahunna fa madaghahunna thumma jama'a buzaqa sai annabi sallallahu ya tattauna sai ya tattare yawun sa mai albarka thumma qafara fahu sai annabi ya bude bakin yaron wa wa aujara wa aujarahu iyahu sai yana goga masa wato ainihin dibino tare da yawun annabi sallallahu alaihi wasallam mai albarka faja'ala yuhanniku sabiya sai annabi ya kasance yana gogawa yaron a baki waja'ala sabiyu yatalammad sai yana ya zama yana tanda fakana awwala man awwala man fataha am'a zalika sabi riqu riqu rasulullah sallallahu sai zama abu na farko da ya bude makosar yaron shine yawon annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yaron ku zai albarka ko faqala sai annabi ya ce unzuru ila hubbil ansari tam ku kalla yaran madina ma suna da san dibino gashi yaro amma ana goga mar yana lasa qala anas ya ce qultu ya rasulullah sammihi ya ma ki Allah ka sa masa suna qala fa masaha wajha sai annabi ya shafa fuskar yaran wa sammahu abdullah sai ya sanya mishi suna abdullah shine mafi kyan suna ko abdullah ko abdurrahman ya kuma musulmai a shahid a wannan kissa shine ummu sulaimin kun ga yadda ta fifita sadakinta ba zinari ba ba azurfa bai zamo mai musuluntan abu talha da abu talha ya musulunta kun ga da Allah ta'ala kuma ya jarrabe su da haihuwa kuma da son ɗan kuma da mutuwar ɗan sai suka yi mai sai suka yi haƙuri sai Allah ta'ala ya ba su ladan haƙuri ɗin sai zamo ɗannan da suka haifa abdallah ya mai musu gurbin wancan da suka rasa ko a ƙazansa abdullahi nan sai da suka ga jikokinsu yara goma dukansu mahaddata alkur'ani wannan abdullah da nabi sallallahu ya yi tahnikinsa da dabino sai da ya zamo ya haifa musu ƴaƴa goma dukkan su mahaddata alqur'ani kun ga wannan albarka ce ta me ta wato ainihin haƙuri a lokacin da musiba ta sami bawa don haka duk lokacin da musiba ta samu bawa to yana da kyau yayi haƙuri ya tuna kuma annabi sallallahu cewar Allah ta'ala ya jarabe shi da mutuwar cikin ƴaƴansa bakwai shida da ransa duka ya binne su kuma yayi me yayi haƙuri sannan ka tuna ga ummu sulaimin da ita da Abu Talha Allah ya ba su da kuma suna son dan kuma ya karbi ya karbi dan kuma sun yi sun yi haƙuri dan haka ya ku yan musulmai rayuwa cike take da jarrabawa abinda ake so daga bawa shine kawai yayi me yayi hakuri a hasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qabli Allah ya ce mu mutane tsammani suke kawai za a basu sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba Allah ya ce ai waɗanda suke kafin su an me an jarraba su wa nabluukum bishari wal khairi fitna wa ilayna turja'un Allah ya ce kuma za mu jarrabe ku da alkhairi za mu jarabe ku da akasin haka ma'ana za mu jarabe ku da dukiya da lafiya da zaman lafiya da arziki za kuma mu jarabe ku da mai talauci yunwa fatara fitna dukkan fitina ne wa ilaina turja'un kuma gare mu za a meshe da ku don haka ya koyawa musulmai abin da ke kan bawa in an jarraba shi shine ya koyi haƙuri Allah ya jarrabe ka da talauci kai haƙuri kai riko da sabbuba na arziki idan Allah ya baka alhamdulillah idan bai baka ba kai kai iya abin da zaka yi zaka iya idan Allah ya jarrabe ka da rashin wani dan uwa to shi ma abin da yake kanka shine kai me kai hakuri insha Allah ta'ala zama na gaba zamu ji wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda mijinta kuma ya rasu da ta yi hakuri ita ma wacce ta rasa miji abin da yake kanka shine me ta yi hakuri kuma zamu ji waɗannan matakai shari'a ta me ta sanya wa matan da mijin su ya rasu shin za ta hakura ta ce su hada a aljanna ba ta yi aure ba kamar da suke faɗa ko ta ce ba ta yi aure la mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sune kawai me baya halasta ba na su aure saboda so me iya mu'mina ne amma duk wacce take da damar yin aure mijinta ya mutu shari'a ta ba ta dama ta yi me to yanzu ta ce za ta yi auren ba sai an ta sai ba su yadda ba to su a suwa su shari'a ne su ba shari'a ba ne me shari'a ta ba ta dama shine kawai hasali a nan sassanan ku je ku ji tarihi da yadda ya ce yana son sauda ko ta ce tana da yara annabi sassan ya ce zai rike su nawa ne kuma mazajensu suke mutuwa su sa'ar wasu suna son su kuma su rike ba ma dan su din ba wani sa'in dan matan dan taimakawa ƴaƴan sai su sai su aure su kuma su kula da tarbiyyar ne da tarbiyyar ƴaƴa dan haka shari'a bata bata hana ba za dai mu ji wannan insha Allah ta'ala duka a darussa na gaba insha Allah ta'ala ubangi ta'ala ya mana dace ana fama da rashin ruwa ko akwai rashin ruwa kusan tsawon sati babu ruwa a nan yankin fa amma wasu yankuna akwai ruwa a kunan ne mu nan ba yi ba nan nan can jigawa ma cikin gari aka yi babu a sama ranar da aka yi ruwa mai yawan nan babu babu nan nan kan jigawa ina gidanmu nan an yi ruwa da muka dai arewa nan dan nan nan tafiyar minti uku da mashin babu ruwa kuma yanzu ma arewa sai a hankali babu ruwa ubangi ta'ala ya shayar da mu ruwa mai albarka اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم فرج همنا وهم المهمومين واكشف كربنا وكرب المكروبين واقض دينا عنا وعن المدينين la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin Allah ya ubangiji ta'ala ka taimaki ɗan uwanmu musulmai masu rauni a Gaza ubangiji ta'ala yunwa da suke fama da ita da rashin lafiya da cin zalun su da ake ubangiji ta'ala ka kawo musu dauki Allah ta'ala duk wanda zai iya taimakon su ya iya taimake su Allah ta'ala ka saka musu Allah duk wanda zai iya taimakon su ya iya taimake su Allah ta'ala ka saka musu ubangiji ta'ala ka shiga lamuran su Allah ta'ala ka yaye musu wannan bala'i na wato ainihin zalunta su da ake Allah ta'ala ka isa musu akan waɗannan kafirai Yahudawa azzalumai da ƙasashe azzalumai da suke kashe su suke cin zalinsu Allah ta'ala ka ɗaukaki musulunci akan kafirci da kafirai ubangiji ta'ala mu kuma ka shayar da mu damuna mai albarka ubangiji ta'ala ka sanya wannan damuna ta mu albarka ubangiji ta'ala ka sanya wannan ka sanya wannan damuna ta zamo mai albarka Allah ta'ala dukkan abun da suke cikin wannan damuna na sharri da bala'i ubangiji ta'ala ka tsare mu ka kare mu ka kare dukiyoyinmu اللهم استجب دعاءنا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم امين الله